الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha ɗaya ne ga watan safar ko? sha ɗaya? sha ɗaya ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da shida ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin a kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muna bin sharhin fatuhul majid na al'allama al'imam abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi muna dai cikin babi na biyu babin da ke bayani akan falalar ta Allah da bauta da irin abin da tauhidi yake yi na kankare zanuban bayi mun karanta wannan babi mun kuma karanta wata aya da malam yayi mabudin babin da ita allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna daga cikin falalar tauhidi abin da yasa mutane za su samu aminci ba za a samu security ba ban ana shirka mutane zaman lafiyarsu samun aminci samun security shine a daina shirka amma in dai akwai shirka maganar a zauna lafiya babu ita ba a nemi Allah ya kawo aminci ba ba a nemi Allah ya kawo zaman lafiya ba bandit da sauran abubuwa an dinga ganin su kenan tunda ana daukan haƙoƙin Allah subhanahu wataala ana ba wasu katti to in dai akwai wannan to lalle ba a nema a zauna lafiya ba da haka duk mai neman aminci tauhidi zai kama duk mai neman shiriya to lalle kada a same shi yayi nesa da tauhidi na daga cikin falalar tauhidi kenan samun aminci da zaman lafiya Allah ya kawo wadata da yalwar arziki da kwanciyar hankali to ya zamto mutane sun rike tauhidi sun kaurace wa shirka Allah ta'ala ya ba mu dacewa mun karanta maganganun malamai game da wannan aya alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin har zuwa karshe kuma mun ji wani irin zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abinda wannan aya take nufi da az-zulmu shine ash-shirku inna ma huwa shirku to muna cikin bayani sai muka cimma wata gaba wadda wannan gabar mun ɗauko wani bayani ne na a cikin qurratul uyun game da faɗin Allah ta'ala sun ma'auratun kitabar lazi na stafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah cewa wannan aya ta kasa mutane gida uku Allah ta'ala ce sannan muka gadar da ilimin wannan littafi ga wasu bayinmu da muka zaba sai dai a cikin bayin namu akwai zalimun li nafsihi mai zalunta kansa wani irin zalunci shine bayanin da muka karanta a cikin sharhin da ainihin wato muka yi a satin da ya gabata wa minhum muqtasid har ma ya gaya mana wanne ne zalimun li nafsihi shine wanda yake yin ingausa yake yin gaurai wani lokaci kaga aikinsa kyakkyawa kuma yana cakuɗa shi wani lokaci da mummunan aiki alladhi huwa wato huwa alladhi khalaqa amalan salihan wa akhara sayyi'an to wanda zaka same shi yana kyakkyawan aiki amma wani lokaci kuma yana dan taba tsiya haka to wannan yana karkashin mashi'ar Allah madaukakin sarki in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu sannan akwai muqtasid muqtasid shine wanda amila bima aujaballahu alaihi duk abinda Allah ya wajabta masa yana yi amma abinda aka ce ba wajibi ba baya yi amma duk inda wajibi ne yana yi sannan wa taraka ma harrama alaihi yana kuma barin abinda Allah ya haramta masa fakat shi iyanan ya tsaya wannan shi ma nagarta ce sosai a samu mutum a irin wannan din akalla baya wasa da wajibi ba kuma ya kusanta haram wannan shi ma shi aka kira muqtasir wannan halin nagartattu ne cikin bayan Allah sai ne waɗanda suka tsera sa'a suka yi fintinkau su ne sabiqun bil khairat su ne waɗanda hasala lahul kamalul iman cikarcen imani ya same shi bis tifragi wus'ihi ta yanda ya bayar da dukkan kokarinsa da himmarsa fi da'atillahi wajen biyayya ga Allah ilman wa amalan wajen koyan abin a ilmance wannan da'a ga Allah da kuma aiki da abin da ya sani na ilimi to wannan guda biyun nan da na tsakiya al-muqtasid da sabiqun bil khairat to suna da cikakken aminci da kuma cikakkiyar shiriya a nan duniya da lahira shi ko wancan na farkon zalimun li nafsihi yana da aminci gwargwadon kyakkyawan aikinsa amma yana cikin fargaba da tsoro da ɗar gwargwadon zunubinsa yana da shiriya amma ba cikakkiya ba shiriyarsa gwargwadon amalin salih ɗinsa tawayar da aka samu a cikin alhitida shiriyarsa gwargwadon kuma saban da yake aikatawa to wannan duk mun karanta mun yi bayani a kai shine ainihin wato Allah ta'ala ya ce ma ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima wannan shine wanda ma'anar ayat ta kunsa kuma shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da almajirinsa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin ma'anar wannan aya kuma shine abinda Al-Qur'ani yake nuni a kansa kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a khilafan li ahli al-bid'i sabanin yan bid'a min al-khawariji daga khawarijawa wal mu'tazilati da mu'tazilawa wa nahwihim da ire-iren su anan muka tsaya to za mu tashi daidai gabar da malaki taqalal musannif rahimahullahu ta'ala shafi na 51 المصنف رحمه الله تعالى يتي وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه سيدي كزاجيش شيخ محمد بن عبد الوهاب سبيده كوي باكا سنسا أما ديك باتكين لتاب النمبار عينسا da ya kawo sai ce ƙalallahu ta'ala in za ka zaga sai dai ayoyin za ka zaga sai kuma hadisan za ka zaga allahumma sai kuma laifinsa shi ya tattaro hadisan ya tattaro ayoyin kuma ya kulla babi a kansu amma da ya kawo babi babu wani ra'ayinsa da yake kawo sai dai ka je ya kawo aya ya kawo hadisi ya kawo maganganun malamai magabata to kaga nan ma da yace qala al musannif rahimahullah mawallafin littafin Allah ya ji kansa da rahama ya ce ai ya kamata mu ji wani ra'ayi nasa sai ce wa an ubada ta bin sabit maganar da al musannif ya kawo shine an karbo hadisi daga sahabi Ubada bin Samit Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida annabin Allah Muhammad bawan Allah ne manzansa ne wa anna Isa ya kuma shaida annabin Allah Isa abdullahi wa rasulu bawan Allah ne kuma manzansa ne lallai ta fuskar halitta shi kam abin halitta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar halitta shi kam abin halitta ne amma bawa ne na Allah bawa kama kowa a'a bawa ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga kenan mutum ne ta fuskar mutuntaka amma ba kamar kowa ba domin an ba shi manzanci wanda sauran mutane ba a ba su ba to haka annabin Allah Isa alaihi salam gashi dai abdu ne bawa ne ga Allah kamar yadda kake da bawa ga Allah amma daidai kake da annabi Isa ko alama domin shi bayan kasantuwarsa bawa na Allah wa rasuluhu kuma manzan Allah ne bugu da ƙari wa kalimatuhu shi Isa dinnan kalma ce ta Allah alqaha da ya jefa ta ila Maryama zuwa ga Maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah madaukakin sarki wannan duk wanda ya shaida cewa annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, Maryam ba Allah ba ce, Isa ba Allah ba ne, ba ɗan Allah ba ne, bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah, kalma ce ta Allah inna matsala Isa inda Allah ka matsali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun, kalma ce ta kun fayakun, kamar yadda sauran halittun Allah duk kalma ce ta kun fayakun, Isa shi ma kalma ce ta kun fayakun da ya ce ya kasance a tattare da mahaifiyarsa na da Maryam ba tare da mahaifi ba kuma ya kasance kamar yadda Allah ta'ala ya hukunta haka in ka koma cikin ayoyin alkur'ani za ka samu fashin baki da bayani dalla-dalla akan haka musamman in ka karanta suratu Ali Imran Allah ta'ala ya kawo passage guda wanda ke bayani game da yadda annabi Isa ya zo duniya wa ruhun min kuma ruhi ne minhu daga Allah ruhi ne mallakar Allah ba ruhi ne na daga jikin Allah ba kamar yadda kiristoci suke yin hujja da wannan su ce isa dan Allah ne su ce ai Allah ya ce wa ruhun minhu to ita kalmar minhu din tana ɗaukan ma'ana marar kyau irin wanda kiristoci suke nufi tana ɗauke da kuma ma'ana mai kyau wanda Allah yake nufi to kuma dama Allah ya gaya mana huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah azza karshen aya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba za ka rasa ɓata gari ba wa'inda suke ɗaukan ayoyin alkur'ani su canza musu ma'ana dan yayi daidai da son zuciyarsu saboda sun ga wannan ayar ko wannan gabar tana iya ɗaukan ma'anarsu marar kyau da kuma ma'ana mai kyau a madadin su ɗauki ma'ana mai kyau sai su ɗauki ma'ana marar kyau don ta dace da soye-soyen zukatansu kamar yadda kiristoci suka yi nan wal jannata haqqun duk wanda ya shaida cewa aljanna gaskiya ce ba wai ana yi ba ne don kawai mutane su ba Allah kwadaitar da su ake babu aljanna kamar yadda wasu suke gani a yanzu magana da ake babu aljanna kawai ana kwadaitar da mu ne don mu zama mutanen kirki aljanna sai nan gaba Allah zai yi ta wannan gaskiya nusus na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata wannan wannara haqqun ya kuma yadda da wuta ma gaskiya ce to duk wanda yake da wannan adkhalahu Allahu aljanna Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amali bisa ga abin da ya kasance yana yi na aiki kaga kenan lallai kam akwai aljanna lallai akwai wuta to bayan wannan za a shiga aljanna amma sai an yi aiki ina fata an gane da haka akwai sababi sababin shiga aljanna shine aiki ba wai kawai mutum ya yi imani ya tsaya ya ƙiƙam ya ce ya yi imani amma babu wani abu da ke tuka imanin nasa lalle tun da ya ce ya yi imani to a same shi kuma yana haɗawa da al'amalin salih da haka shi yasa bayan an kawo wanda ya yi imani da Allah ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda da annabin Allah Isa alaihi salam sannan ya yadda aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce Allah zai sa shi aljanna shikenan kawai daga wannan ba tare da aiki ba sai aka ce alama kana min al'amal bisa ga abin da ya kasance yana yin aiki wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 3435 imam muslim hadisi na 28 sharh sharhin wannan hadisi ubada ibn samit wane ne ubada dan samit ibn qais al-ansari al-khazraji abul abul walid ahad an-nuqaba badariyun mashhur kana so ka san wane ne ubadatu bin samit sai mala ya ce shi ne ɗan ƙais balansaran nan mutumin madina alhazaraji ba khazarajan nan ɗan ƙabilar khazaraj abul walid wanda ake masa alkunya da baban walidu ahadun nuqaba ɗaya ne daga cikin shugabanni guda goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe su don su fara yin gaba wajen tallata addini da isar da saƙon Allah kafin annabi ya iso garin Madina. Da haka ka karanta su su goma sha biyu wasu daga cikin Aus, wasu daga cikin Khazaraj, to Ubadatu bin Samit na daga cikin wakilai da aka zaɓa guda goma sha biyu aka shugabantar da su su je su fara da'awa a garin Madina su share hanya kafin annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina. Wannan sahabi badariyo ne, ɗan badar ne, mashhurun kuma mashahuri mata bin ramalla ubadatu bin samit ya rasu a wani gari da ake kira ramalla tana cikin kasar palestine ko to a ramalla ya rasu sanata arba'in wa talatin wato shekara ta talatin da hudu wala huthna tani wa saba'una sana yana da shekara saba'in da biyu lokacin da ya bar duniya wakila an ce asha ya rayu ila khilafati muawiya har zuwa khalifancin sayyidina muawiya radiyallahu anhu wannan a takaice shine ubadatu bin samit duk sanda kaji an ce ubadatu bin samit to dan takaitaccen tarihin nan nasa yazo kwakwalwarka qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man shahida allah ilaha illallah ay man takallama biha arifan lima'anaha amilan bi muqtadaha batinan wa zahiran wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah abinda ake nufi man takallama biha duk wanda ya furta kalmar shahada arifan li ma'anaha yana sane da ma'anar kalmar shahada ba kawai fadin je yake a baki ba in ka tsaye da shi kace kai bawan Allah la ilaha illallah me take nufi ya ce maka shi ma kawai ya ji ana fada kawai shi ma yake fada ba haka ake so ba wannan kalmar shahadar sai ta zama ba ta da amfani ga mai faɗata lalle ta zamanto duk mai faɗin kalmar shahada to ya zamanto in an tsare shi zai iya faɗar ma'anarta ɗaya amilan bi mukuta zaha dan ya san ma'anarta an ce menene ma'anar la ilaha illallah ce ai tana nufin ba abun bauta da gaskiya sai Allah to har yanzu kalmar shahadarsa bata zama cikakkiya ba bata zama karɓaɓɓiya ba sai ya zama amilan bi mukuta zaha yana aiki da abinda wannan kalma ta kunsa abinda wannan kalma take hukuntawa ka kusan ma'anar la ilaha illallah da kake zuwa wajen boka ka kusan ma'anar la ilaha illallah da kake bautar shehunnai ka kusan ma'anar la ilaha illallah da kake zuwa neman bukata wajen matattu a makabarta a ai duk wanda ya san la ilaha illallah ya san ma'anar ta yake aiki da ita ba za ka same shi yana shirka ba ai ma'anar ta shine ba shirka kwata kwata ai gaba ɗaya shine kayi bai bai da shirka shine ma'anar la ilaha illallah baka yadda da kowa ba sai Allah baka yadda akwai mai ɗagawa ko ajewa kashewa ko rayawa ba sai Allah baka yadda ka kai kukanka da bukatar ka gaban kowa ba cikin kuka da bukatar da ka san ba mai iyawa sai Allah sai shi Allah ne wannan shine ma'anar la ilaha illallah amma ka zauna kana ta wuridinta gashi a bakinka kana ta maimaita ta amma aka kalle ka kuma kana aikata abin da yake warware ta to aka ga an samu matsala sai ya zama to la ilaha illallah ba ta maka amfani ba kaga mutum yana la ilaha illallah la ilaha illallah amma da wata musiba ta kama shi ta same shi Allah ya jarabce shi da wani ibtila'i sai ya ganshi a gaban bokaye suna yin yanda suka ga dama da shi su nuna masa haƙƙin Allah su za su iya kuma ya gamsu kuma su ba shi sharuɗa su sa ya rabu da Allah su sa ya kafurcewa Allah duk ya yarda saboda yana ganin bukatan nan za ta biya ai kaga wannan ko shakka babu ko dai bai san ma'anar la ilaha illallah ba ko iyakacin tafatan bakinsa ai ana gane mutum ya san ma'anar la ilaha illallah ne in aka ga yana nisanta shirka duk mutumin da kaga yana hattara da shirka da an ce shirka zaka ji tsikar jikinsa ta tashi ya janye jiki ya ki aikata wannan to ya san me ake nufi da la ilaha illallah ma'anarta babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah da haka ba wai karan faɗin nata ba a faɗe ta tare da sanin ma'anarta tare da aiki da abin da take hukunta baɗinan wa zahiran kuma fai da ɓoye ya zamanto baɗininka da ɓoyenka da bayyananka haka abin yake baɗininka abin da ka ƙudurce kenan zahirinka abin da yake nunawa ke kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce fa'alam annahu la ilaha illallah ba fa zai yi ka san ma'anar la ilaha illallah ba ba ba karatu ba sai an yi ilimi lalle sai kana zuwa makaranta domin Allah ta'ala ma ce fa'alam ka sani haka sai ka je ka sa darasi a gaban malam sai ka je ka sa littafi an gaya maka dan kana dan musulmi an haife ka a musulunci babanka kakanninka a musulunci baya nuna ka san ma'anar la ilaha illallah lalle kan ka gaji wannan kalmar ka ji ta daga kakanka ka ji ta daga wajen babanka amma sai ka kuma je an warware maka ma'anarta shi yasa Allah ta'ala ce ba faɗin ta din bane da farko farko shine fa'alam ka sani kaga ilimi kenan ta makaranta fa'alam ka sani annahu yanda sha'anin yake yanda lamarin yake la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya za a yi a san haka sai an yi karatu shi sa sai Allah ya buɗe ayar da fa'alam ka sani fa'alam ka yi karatu cewa a cikin karatu za ka san babu abin bautawa da gaskiya sai Allah amma da zarar ka nisanci ilimi ba ka kusantan malamai a'a kalmar la ilaha illallah ɗinka za ta zamanto irin wadda ba lalle ta yi maka amfani ba domin za a dinga samun kana aikata abin da yake cin karo da ita abin da zai sa la ilaha illallahun ka ta zama cikakkiya tabbatacciya ba a samun cin karo da tufka da warwara a cikinta shine zuwa makaranta da zarar ka ji ana karanta tauhidi je ka kasa kunne ka saurara na daga cikin ilimin da kake matukar kishirwarsa kake bukatar saruwa a jallo da aka ba a ƙoshi da shi ba kuma a ce ni kam na gama da wannan ai tauhidi ko da yaushe zaka je annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka karanta na mu'adh bin jabal manzo Allah ya ce afala ubashirun nasa qala la tubashirhum fayattakin kuma za mu ci gaba da jin maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yake ta karan wannan kana nufin ka ce sahabbai ba su san tauhidi ba ko ba su da aqida annabi yake ta karantar da su ka kai sahabbai sanin Allah ka kai su gudun shirka amma gashi annabi yana ta karantar da su sallallahu alaihi wasallam haka da zarar kaji ana karatu irin wannan karatu ne mai tsada je ka kasa kunne dan imanin ka ya tsira shi yasa farko kana zuwa islamiya a ya sai din islamiya sai ya ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani ai farkon abin da yake wajaba akan kan ka balaga shine ka inganta imanin ka ma'ana ka san la ilaha illallah shine abin da mai lahallare yake ga ma ka san la ilaha illallah wa qawluhu da fadin sa suratu muhammad aya ta 19 wa qawluhu da fadin sa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna kaji ba kaga sai kai aiki da ita ba kaga ayar farko ta ce sai ka san ma'anarta shine fa'alam annahu la ilaha illallah aya ta biyu ta yi magana ta illa man shahida bil haqqi sai fa wanda yayi kalmar shahada da gaskiya wahum ya'lamuna kuma suna yin aiki suna aiki da ita da haka ma'anar ilimi ai aiki da shi ka san la ilaha illallah kai aiki da ita suratul zukhruf aya ta 86 amma nudqu biha amma wai furta kalmar shahada min gairi ma'rifatin bi ma'anaha ba tare da sanin ma'anarta ba wala yaqinin ba tare da sakankancewa da ita ba wala amalin bima taqatadhihi ba tare da yin aiki da abin da take hukuntawa ba min na shirki na kore shirka wa ikhlasil ƙauli da tsantsanta da tsarkake magana wal amali da aiki ƙaulul kalbi wal lisan wa amalul kalbi wal jawarih ya zamanto ƙaulul kalbi wal lisan maganar ta zamanto daga zuci take zuwa harshe wa amalul kalbi wal jawarih da aikin zuciya da gaɓoɓi to in ba a samu wannan ba cikin kalmar shahada ka ala gafata malam fa gairu nafi'in bil ijma kalmar shahada ka ba ta da amfani ba ni na faɗa ba gaba ɗaya malaman musulunci wannan shine ra'ayinsu da maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal da abu hanifata da imamul bukhari imam muslim da dukkan waɗanda kake ji cikin sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su wannan shine ra'ayinsu duk kalmar shahada da iyakacin tafatan baki ba a kudurce ta a zuci ba a furta ta da baki ba gaɓoɓi ba su yi aiki da ita ba to wannan kalmar shahada ba za ta amfani mai ita ba lallai duk wanda zai faɗe ta ya zamto yana sane da haka qaulul qalbi wal lisan amalul qalbi wal jawarih in ba a samu wannan ba to kalmar shahada fa ghayru nafi'in bil ijma' wannan ba ta da amfani ba za ta amfani mai faɗin ta ba wannan shine ijma'in malamai ka koma cikin qurratul uyun da qurratul uyun yake cewa qad tadammanat hadhihi al-kalimatu al-azima ce wannan kalma mai girma ta la ilaha illallah kalma ce da ta tattare ta kunshi nafiyan wa isbatan abu biyu take kunshe da shi ta kore ta tabbatar to ba za a yarda da kalmar shahada ka ba sai ka kore ka tabbatar sai an ga me ka kore sai an ga me ka tabbatar wannan shi yake tabbatar da kalmar shahada ka ingantacciya ce amma aka ga kana faɗa kalmar shahada ka tabbatar baka kore ba ka kore baka tabbatar ba a kalmar shahada ka ba mai amfani ba ce sai ta kunshi ɓangarorin nan guda biyu nafyan wa isbatan ya zama ka kore wani abu ka tabbatar da wani abu fanafatil ilahiyata kalman nan da kake kallo ta la ilaha illallah ta kore al'ilahiyata allantaka an kulli ma wallahi ga dukkan wanda ba Allah babu wani mahaluki komai girmansa komai ƙasaitarsa da ake bashi matsayin Allah babu shi in ku aka bashi matsayin Allah wanda ya bashi matsayin Allah ya kafarta shi kuma da ya karɓi matsayin Allah ya zama ɗagutu. na fata an gane da aka kalma ce da ta kore allantaka an kulli masu wallah ga dukkan wani wanda ba Allah bane bi kaulika da faɗinka la ilaha kana cewa la ilaha duk wani wanda ba Allah ba ya tashi daga aiki ka ce babu wani Allah ba wani abin bauta wa asbatatil ilahiyyata lillah sai kuma ta tabbatar da allantaka ga Allah bi kaulika da faɗinka illallah ka ce ba wani Allah sai Allah ba wani abin bautawa sai Allah duk wani abu da ake bautata masa ka take bautarsa a ƙasa ka ce Allah za ka bautawa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce shahidallah shahidallahu Allah ya shaida annahu yanda lamarin yake la ilaha illa huwa Allah da kansa ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi malamai na Allah na gaske su ma sun tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan yana daga cikin darajar da malamai suke da ita su suka fi kowa ka cira Allah madaukakin sarki annabawa mala'iku ba wanda ya san Allah sai malamai domin Allah ta'ala ce shahidallahu annahu la ilaha illahu sai ce wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi malamai su ne waɗanda su ma suna da ilimin sanin ba wanda ya kamata ya cancanta abauta masa sai Allah qa'iman bil qist Allah madaukakin sarki yana tsaye da yin adalci la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah al'azizu mabuwayi alhakimu mai hikima suratu ali imran aya ta 18 fakam dalla bi sababil jahali bi ma'anaha man dalla ta dalilin jahilcar wannan kalma mutum nawa ne cikin waɗanda suka bata suka bata fakam dalla man dalla duk wanda ya bata mutum nawa ne ya bata bisababil jahali bi ma'anaha sabida jahiltar wannan ma'anar wannan kalma da yawa mutane sun zama batattu halakakku Allah zai zuba su a wutar ranar tashin alkiyama dalilin da ya jawo musu wannan jahiltar me ake nufi da la ilaha illallah lalle ka taso ka ji ta kai ma kana faɗa da sauran aiki lalle ka kokarin sanin ma'anarta ka kuma san me ta kunsa kuma me take hukuntawa in za ka faɗe ta faɗe ta da gaske in baka shirya ba ka zauna a ɗaya ɓangaren ka bar masu faɗinta da gaske su ci gaba da faɗinta wannan shi ne wa humul aktaruna kuma waɗanda suka ɓata ta dalilin jahiltar wannan kalmar humul aktaruna su ne suka fi yawa wallahi da yawa za ka samu mutane wasu ma sun zama dattawa wasu shekaru sun cin musu amma wallahi za ka tausaya wa rayuwarsu za ka tausaya wa rayuwarsu da suka karar da ita fa ya hasara tahum wa ya ɗula buka'ihim yau malkiyama za su yi kukan da ba shi da amfani ranar tashin alkiyama an ƙare rayuwar ba san ma'anar la ilaha illallah to shi sai ce da yawa da mutane za ga mutane da yawa za ga mutane musulmai ne suna faɗin kalmar shahada amma ba san ma'anar ta ba faƙabbalu faƙallabu haƙiƙatar ma'ana wannan shi ya jawo mutane suke juya haƙiƙanin ma'anarta fa'asbatul ilahiyyata sai ga suna tabbatar da allantaka almanfiya irin allantakar da aka kore liman nufiyat anhu ga wanda aka kore masa wannan allantakan minal makhluqina daga ababen halitta arbabal quburi ma'abota kaburbura wal mashahida da makwantai arbabal kuburi wal mashahida da yawa wannan allantakar da aka ce Allah ne kaɗai ya cancance ta kai a zamanin ka san akwai mutane da ga sunan ko suna raye ko sun mutu an ɗauki wannan allantaka an ba su za ka iya sanin su a unguwarku ko a garinku ko a yankinku ko a ƙasarku ko kuma kana jin labari musamman yadda social media kana jin ka tobara da shirke-shirken da ake ta yanzu a social media social media ta zo da tsiya kala-kala da wata tsiyar ba a maji ba mutane waɗanda ba masu karatu ba san da ita ba yanzu wannan jahilcin da shirka da kafirci karar murara ka ga mutum abin halitta irinka kazami wanda yake ba shi da tsafta ta zuci ba shi da tsafta ta jiki kaga ana ba shi matsayin Allah kuma mutane sun zo suna ta masa wannan bautar suna kiran wasu sunaye wanda Allah ne ake ba shi ana ba shi kuma gashi yana zama bai yi inkari ba yana karba bal ma yana ikirarin eh su ne wanda suke kaza su ne masu karba to kaga wannan allantakar fa da aka korewa kowa aka ce sai Allah to yanzu an kai matakin da ana daukan wannan allantakan ana ba mutane ana ba wasu ababen halitta ko sun mutu ko suna raye wasu sun mutu amma in ka kalli mabiyansu abinda suke musu bauta musu suke wasu suna nan a raye in ka kalli muridansa ka kalli almajiransa da mabiyansa wallahi bauta masa suke wallahi in ka san me ake nufi da bauta Allah ka ga wani shehin ko wani malamin ko wani wanda yake da magoya baya biyayyar da suke masa da irin abin da suke masa wallahi bauta ake masa shine irin karatun dai da muke karanta wannan allantakar da aka korewa kowa aka ce Allah ne kaɗai ya cancance ta to yanzu ana ba wa wasu ababen halitta arbabal kubur ko dai suna cikin kaburbura ma suna kwance ko da sanin su ko kuma bayan sun mutu mabiyansu suka yi musu idan da sanin su bal ma su suka kafa wannan aƙidar suka ja magoya baya suka batar da su akan haka to li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm za su tashi da laftun zunubin su so da kuma zunuban waɗanda suka batar kaga mutum gaba ɗaya ya bai gane addini ba ko alama shi abin da ya ɗauka addini shine bautar wannan shehin nasa ko wannan malamin nasa shi a haka ka ɗora shi kaga mutum baya sallah baya azumi baya komai yana katobara yana wauta an ce masa kuma shine daidai shine ibada na fata an gane kuma duk za a bi gashi nan abubuwa ne ga sunan da da suna buya yanzu abubuwa irin waɗannan ba sa buya ga sunan suna ta bayyana tsaurin idan rashin kunyar da ake wa Allah da a boye ake yi ba yanzu ta fito fili shi yasa ba za a samu aminci ba fa za a samu aminci ba dole ana son Allah ya kawo aminci to lalle lalle sai an guji shirka sai kuma an yi wa mutane bayanin shirka don su guje ta sai kuma an yi wa mutane bayanin mushrikai don mutane su nisance su wannan ba haka ba to da sauran da sauran da sauran ainihin tafiya waɗawagi da ɗagutai wal ashjar da bushiyoyi wal ahjar da duwatsu wal jinna da aljanu wa gaira zalika ko wa gaira zalika da wannan haka duk wayannan ba ana bauta musu ana bautawa ashabul arbabul qubur ana bautawa al mashahid ana bautawa dawagit da mutum kinkirin kim da rawani da alkyabba ana bauta musu kuma yana zaune yana ji yana jin kalamai da irin furce-furcen da mabiyansa suke faɗa a kansa kuma ya yi shiru wasu ma shi yake faɗa da bakinsa yake faɗa wala shijar ga bishiyoyi wal ahjar ga duwatsu wal jinna ga aljanu wa gairu zalika da wurin haka wattakazu zalika dinan kuma wannan shi suka riga a matsayin addini kuma kai suna ganin kai ne baka san Allah baka san manzan Allah kai da baka yin irin wannan shirka su abinda suka ɗauka addini wannan shirkar da suke ita ce addini wa shabbahu sun kamanta wa zakarafu sun ƙawata wannan abin sun makwaskwari sun makwalliya wata kazu tauhida bid'atan sun mai da tauhidin ta Allah shine ma bid'a wa ankaruhu ala man da'ahum ilai kuma suna inkarin wannan tauhidin na gaskiya ga duk wanda yake kiransu zuwa gare shi falam ya'rifu minha ma arafa ahlul jahiliyyati wallahi irin mutanen shirkar da ake a irin zamanin nukan nan namu mutanen zamanin ba su san irin abin da mutanen jahiliya suka sani ba min kuffar quraishin daga kafiran qurayshawa wa nahwihim da ire su irin shirkar da ake yanzu fa ko zamanin kafiran qurayshawa ba sa yin ta irin shirkar da ake irin shirkar da ake wa Allah maɗaukakin sarki domin jahiliya lokacin jahiliya da ƙuraishawa sun san me ake nufi da la ilaha illallah fa innahum arafu ma'anaha domin sun san ma'anarta ga su jahiliya ce amma sun san ma'anar la ilaha illallah kawai wa ankaru ma dallat alaihi abinda la ilaha illallah take nunawa ita shi suka inkari shine ba su yarda da shi ba amma sun sarai sun san ma'anarta amma za ka iya samun mutum shekara sa hamsin shekara sittin saba'in wani ya kai tamanin amma Allah bai san ma'anar la ilaha illallah amma jahiliya lokacin ƙuraishawa sun san ma'anar la ilaha illallah abinda la ilaha illallah take koyarwa ne suka kiyarda da shi falam ya'rifu minha ma dallat alaihi min al-ikhlas abinda ba su sani ba daga gareta wato shine abinda wannan kalma take nunawa min al-ikhlas na tsantsanta bauta ga Allah kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah Allah yace su kafiran Qurayshawa sun kasance idan aka ce da su la ilaha illallah ku ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya takbirura sai su girman kai wa yaquluna sai su dinga cewa a inna latariku alihatina yanzu kenan za mu bar allolinmu iyayen gijinmu li sha'irin saboda wani mawaƙi majununin mai taɓin hankali? kaga in ka ɗauka abinda malai yake so ya kamanta ma'ana kamar mutanen jahiliya na ƙuraishawa aƙalla sun san ma'anarta ko da yake ba su yi aiki da ita ba to jahiliya ta yanzu kuma ma'anar la ilaha illallah ma ba a sani ba suratul safat aya ta 35 zuwa 36 wal mushrikuna min awakhir hadhihi al umma mushrikai na ƙarshen wannan al'ummar an karu ma an karahu ulaika su suna ma inkarin abinda waɗancan suka yi inkari alaman da ahum akan wanda ya kira su ila tarki ibadati ila tarki ibadati ma kanu ya'budunahu izuwa ga barin abin da suke bautatawa min dunillahi ba Allah ba min mauta na matattu wal qubur da kaburbura wal mashahid da makwantai wadda wage da dagutai wa nahwiha da makamantan irin wannan fa ulaika arafu hadha al ma'na wa ankaruhu wa'ancan kafiran farko sun san ma'anar la ilaha illallah sai dai sun yi inkarinta wa ha'ula'i su ko wa'annan na zamaninmu jahilu hadal ma'ana sun jahilci ma'anar la ilaha illallah faliza fali hadha dan haka ne tajiduhu zaka samu mutum ya kulu la ilaha illallah ka samu mutum yana cewa la ilaha illallah amma wa huwa yad'u ma'allahi ghaira kuma zaka ga yana bautar Allah tare da waninsa an gane ko falidhalika falihadha tajiduhu yaqul da haka ne zaka same shi yana cewa la ilaha illallah wa huwa yad'u ma'allahi ghairahu yana hada wani da Allah a cikin bauta su wa'yancan na wancan lokacin sun san ma'anar sun yi inkari da aiki da ita to shi ne yanzu guda biyun ya hada kaga su wancan sun fi shi dama dama domin kila shi da ya san ma'anar tun da yana da awar musulunci da ya san ma'anar kila da ya yi aiki da abin da suke magana a kai amma jahiltar ma'anar ya jawo ya jahilci ma'anar kuma ya afka cikin fada da la ilaha illallah ba tare da ya sani ba Allah ya shiryar da mu sababu zalika anna arabal jahiliya ya ce san me yasa haka me ya kawo bambanci tsakanin jahiliya na da da jahiliya ta yanzu sai ce su anna arabal jahiliya su larabawan jahiliya hum ahalu lugatil qur'anil fusaha su ai dama su ne ma'abota yaren alqur'ani mai fasaha dama yaren su ne larabci fala ya jahaluna shay'an shi sa ba za a yi mamaki ba dan ba su jahilci wani abu ba min ma'anar tauhidi na ma'anar tauhidi allazi qarrarahu wanda alqur'ani yake tabbatar saboda dama larabawa ne to yanzu matsalar shine mutum yana cewa la ilaha illallah kalmar larabci ba larabiyar kalma ce shi kuma ba balarabi bane in bai je gaban malamai an fassara an masa fashin baki ba ya zai san ma'anarta shi sa su jahiliya dan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su sun san ma'anar domin an saukar da alkur'ani ne da yaransu wa amma haula illazina fasha fihim al-yawm shirkul ibada amma waɗannan da muke magana akan su wanda shirkar bauta ga Allah ta yadu a cikin su falaisu min ahli malakati hadhihi lugha suna daga cikin waɗanda ba su da ƙwarewa game da wannan yare na larabci a su da gogewa wa inna ma yadinuna kawai su suna addini ne bilistilahatin lati talaqaha ba'dhum da irin maganganu da fassarorin da wasunsu suka samu min ba'din daga wasu min kalamiyatin wa amiyatin min kalamiyatin daga maganganu na wato malaman falsafa ma'ana ilmul kalam wa amiyatin da kuma magana ma ta jahilai jahilai za ga shi mutumin da baya zuwa makaranta to akan titi yake koyon kara yake koyon addini kawai ya ji wata kalma wani ya faɗa da hujja ba hujja gaskiya ne ƙarya ne kawai sai ya ɗauka a social media an yi fees an yi an yi posting ba shi da rariyar tacewa wani kawai ya zauna ya yi dogon rubutu ya kawo wani hadisi ne ba hadisi ba ne ya yi maganganunsa kawai sai ya gama sai sai kila ma an gama ka ce sadakallahu alazim ba aya bace ba hadisi wani wani ya ɗauka to kaga dai akwai irin irin waɗannan abubuwa ina fata an gane to shine sai yake cewa akwai maganganu waɗanda zaka samu wato su sun koyi addinin su ne daga maganganu irin na malaman falsafa ilmul kalam da kuma amiya magana wadda take amiya ta gama gari kawai wani zai fastin mata magana ko a yada wata jita-jita ko wata magana shikenan ce ta yawo kamar wutar daji mutane su ɗauka ilimi ne وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلميهم وأصوليهم idan misalin fakharuddin razi wanda yana daga cikin manya-manyan malaman ilmul kalam da da masana usul ɗinsu amma akhda'a ya yi kuskure fi fahimi ma'anar ila wajen fahimtar ma'anar al'ilahu Allah Ubangiji fi tafsiri qaulihi wajen fassara fadin Allah ta'ala qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha kaje ka karanta tafsirin fakharul razi game da fassara wannan aya kaje yanda yayi kuskure qalu inda Allah ta'ala yake cewa yake faɗa game da kissar annabi Musa da mutanensa qalu suka ce ya Musa ya kai annabin Allah Musa ija'al lana ilahan ka sanya mana wani ubangijin bauta kama lahum aliha kaman yadda su wayancan kafiran suke da abun bauta suratul a'raf aya ta 38 fa madhannu biman dunahu idan har kaman fakharuddin razi zai yi kuskure wajen fahimtar ma'anar al-ilahu to wanda ba fakharuddin razi ba ba fakaruddinin razi fa in ka karanta za a ga yana cikin manyan malamai kuma masana ainihin wato ilmul kalam amma in har zai yi kuskure wajen rashin sanin ko gane ma'anar al'ilahu to wanda ba malami ba ko kuma malamin ne amma bai kai fakaruddinin razi a karatu ba to kaga shi min babil aula ya kake zaton wanda bai kai shi ba min ulama'ihim daga malamansu da ammatahum wa dahama'ahum kabar ma wa'annan wato jahilansu daga daga magarinsu ba su ake magana ba fa hal yastaghribu minhum al-jahlu bi anna man da'a mayyitan aw salihan hayyan fi ma la yud'a fihi illa Allah aw dafa bi qabrihi wa nazara lahu fa yakunu 'abidan lahu wa muttakhidan lahu ilahan za zai zama wani bakon abu ga wanda a cikinsu dama yana da jahilci da rashin sanin ma'anar la ilaha illallah bi anna man da aka yi mamakin wanda ya kira mayyitan wani mamaci ya je kan kabarin mutum yana neman biyan bukata mamacin da Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun roƙe su ba sa jin roƙon wanda kuke musu in za ka shekara dubu a kan kabarin mutum kana roƙonsa kana gaya min matsalolinka Allah ya ce baya ji ka dinga gaya bara a kufai kenan ji wani mawaki hauna shi ne bara a kufai ka yi ta zuwa kana ta faman ihu da kuka da zub da hawaye ga wanda bai ji ba bai baya jin abin da kake faɗa Allah ta'ala ce walau sami'u mastajabu lakum kuma ko da sun ji ba za su yi amsa muku ba dan amsa addu'ar da wannan bukatar ba ba su da ikon yin ta ko da suna raye walau sami'u mastajabu lakum Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir da aka bi anna man da'a mayyitan wanda ya roki mamaci ko yake bautar na bautar kabari aw salihan hayyan ko yake bautar wani salihin bawa rayayye fi ma la yud'a cikin abin da ba a roƙon kowa fihi a cikinsa illallahu sai Allah au dafa bi kabarihi ko kuma mutum ya je ya dinga dawafi a kabarin wani mamaci wa nazara lahu ko yayi bakance da sunan wannan mamacin ya kunu abidan lahu ya zama mai bautar wannan lalle ya zama mai bautarsa wa muttakhidan lahu ilahan kuma ya mai da shi Allah to irin wannan kaga ba kowa ne ya sani ba a cikin su shi sa suka ce akwai mutanen da suna yin kafirci amma ba za a kafirta su ba akwai kuma mutanen da suna kafirci lallai ne dole a kafirta su shi domin akwai mutanen da an ja su bisa irin wa'annan aƙidun marasa kyau bisa jahilci a tsammanin su daidai suke tafiya a kai kuma gaskiya ce ake kiransu zuwa gare ta a tsammaninsu wanda da Allah ta'ala zai sa su gane gaskiya suna daga cikin wanda za su yi fada da abin da aka ja su zuwa gare shi amma an tattare su an babbake su amma hana su su je su saurari karatun da ake yi na gaskiya to waɗannan matsaloli ne waɗanda suke suna da matukar haɗari kuma muna rayuwa a cikin irin wannan yanayin wanda da buƙatar gaskiya irin wannan karatun a dinga yawaita shi ana faɗaɗa shi a cikin al'umma dan gaskiya akwai buƙatarsa akwai kishirwarsa kuma mutane suna faɗawa rami ba tare da suna da masaniya ba Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta muna da sauran mutuna qala fil mufhim على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب mai almufhim da ya yi wa sahihu muslim sharhi yana cewa ya kulla wani babu ya ce babun ga wani babu la yakfi mujarradu talaffuz bi shahadatai bai fa wadatar ba fa furta kalmar shahada iyanan kawai mutum ya furta kalmar shahada ya tsaya iyanan ba ta wadatar ba bal labudda ministi kalin kalb lallai babu makawa sai an samu sakankancewa da yardar zuciya da wannan kalma din hadhihi tarjama ce wannan tarjama ta wannan babi tambihun jan hankali ne da fadakarwa ala fasadi mazhabil murji'a akan gurbatar mazhabar murji'awa a kowace aƙida ta murji'a mun maimaita ta lokacin muna karatun mun karanta karatun sharhu sunna da karatun al'aqidatu tahawiyya ma da muka yi a wannan majalisi duk mun maimaita maganar murji'a qadariyya jabariya ire-iren su mun yi ta kakkawowa sai dai ba laifi a ta kawo maganganun su kuma a dinga bayani in an samu gabar hakan dan a ƙara gane su waye su kuma wannan karatun zai ƙara zama a kwakwalan mutane da haka wannan babin cewa babin domin su murji'a aqidar su in ka faɗi kalmar shahada da baki ko da a zuciya baka yadda ba kai musulmi ne su a aqidan murji'a ko baka sallah in ka ce la ilaha illallah baka azumi duk shiga shikan musulunci da abubuwan addini baka amma ka ce kalmar shahada kai kalmar shahada da baki kai musulmi ne a wajen murji'a shi yasa sai ce wannan babin jan hankali ne da mutane ga mutane game da gurbatar aqidar murji'a me aqidan murji'a alqa'ilina cewa suke bi anna talaffuza bi shahadatayn furta kalmar shahada da baki kadai kafin fil imani ya ishe ka a ce ma mai imani ne kai ko da a zuciya baka kudurce ba ko da a gabobinka baka aiki da kowane irin koyarwa ta musulunci kalmar shahada da kake faɗa kadai ta isa ta yi belin ka ta kwace ka wannan ta isa ta sa a ce maka kai mai imani ne to sai mu tashi wa ahadithu hadal bab insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin ciban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh